ce suka zamanto jaliyatan wahira bayyanannu ne karara balam yabqa li ahadin udhrun ka babu wani uzuri da ya rage ma wani mutum wala hujja ko kuma wata hujja da ta rage ma wani mutum liman lam yu'min bihi ga wanda bai imani da Qur'ani ba wa bi ayati bai imani da ayoyin alqur'ani ba baya da hujja baya da uzuri domin da abin da yake bukata Allah subhanahu wataala ya bayyana kuma Allah ya maimaita ya maimaita Allah ya ce wala qad darabna lin-nas hadha al min kulli mathal ko wani misali da zai ja hankalinka kai imani da Allah ka runguma addinin Allah ka gane manufar Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya buga maka wannan misalin babu abin da rage gare ka sai aiki da alqur'ani fa ya qala domin ka Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru bi ayati llahi lalle waɗanda suka kafarta da ayoyin Allah ai ba da ma bayyana ha bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana wa waddaha kuma bayan Allah ya fito da su karara wa azaha al'ilala bayan Allah ta'ala dai ya gusar da wani rikici da wata shubha waɗanda suka yaka lahum azabun shadid azaba mai tsanani ta tabbata gare su la yaqdiru qadrahu babu wanda yake iya kwatanta maka girman wannan azaba mai tsanani wanda zai kwatanta maka ya kwatanta maka ne amma ba haka abin yake ba saboda bai je gani ba wala yudriku wasfahu kuma babu wanda yake iya gane yake iya gano siffan azaba mai tsanani din saboda ba a duniya bane don misalin da za a baka na azabar duniya mai karewa ne ita kuma ta lahira ba ta karewa kuma wuta ce ita ba da ita ce aka kunna ta ba a gani wallahu azizun Allah subhanahu wataala mai tsananin karfi ne ai qawiyyun Allah mai karfi ne la yu'jizuhu shay'un wani abu baya gagaran Allah subhanahu wataala zuntiqamin mimman asahu kuma Allah ta'ala mai tsananin horo ne ga duk wanda ya saba mishi Allah ya kare mu daga saban shi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa lalle Allah subhanahu wataala babu wani abu da yake boyuwa a gare shi a cikin ƙasa ko kuma a cikin sama wa hada fihi taqrirun malam yace a cikin wannan akwai bayani da tabbatar da ihafati ilmihi zagayewan ilimin Allah subhanahu wataala bil malumati kulliha da bayanai dukkan su gaba daya bayanan abubuwa duk abubuwan da aka sani to Allah ta'ala ya zagaye sani da su jaliha manya manya waɗanda suka fito karara Allah ya san su wa khafiha da kuma waɗanda suke boyayyu ne sai an zurfa su tunani sai an shiga ƙuriya a gano su to duka Allah ta'ala ya san su bahiriya waɗanda suka bayyana wa batinha da waɗanda suka boyu duka Allah ta'ala ya sani wa min jumlati zalika daga cikin jumlan wannan al-ajinna sune tayika yaya waɗanda suke ciki fil butuni suna cikin cikunnan mahaifansu allati la yudrikuha basarul makhluqina wanda idanun halitta ba su iya riska su amma suna cikin cikunnan Allah ta'ala ya san su wala yanaluha ilmuhum kuma ilimin halitta bai kaiwa ga waɗannan tayi din saboda akwai shamaki tsakaninsu da mutane amma shi Allah ya sani wa ta'ala yudabbiruha shi kuma Allah ta'ala yana jijjuya ƴaƴan da suke cikin cikin uwayensu bi alfafi tadbiri da mafi zurfin tafiyarwa da sauki ba tare da tsanani ba Allah yana saukakawa yana tafiyar da bayan shi suna cikin cikunnan mahaifansu ya shayar da su ya tubatar da ya ba tubafin su da komai da su ciki akwai da wurin zaman su da wurin kwanciyar su da wurin wasan su duka Allah ta'ala ya hore musu wa yuqaddiru bi kulli taqdir kuma Allah ta'ala yana kaddara su da dukkan kaddarawa Allah ya kaddara musu duk lokacin zaman su ciki da muntuka da awoyi da sakan-sakan duk da za su cikin ciki duka Allah ya yakance musu. Sannan sun zo duniya ma Allah ya yakance musu. Ya kaddara musu komi. abinda za su ci in sun zo duniya za su sha za su samu za su tabawa za su gani za su ji za su takawa da kafafunsu duka Allah ya kaddare musu wannan dai yana nuna yawan ilimin Allah subhanahu wataala walaza qala ta'ala domin haka Allah ta'ala ya ce huwa alladhi yusawwirukum bil arhami kayfa yasha Allah ta'ala shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifu yadda ya so min kamilil khalq na wanda yake halitta shi ta cika ya cika ya gama in yazo babu wani abu Allah ya yi shi cikakken halitta wa naqisuhi da kuma wanda ya samu ragowan halitta duka Allah ta'ala ne yake suranta kowa wani sai ya hito daga cikin cikin mahaifin shi a'ida mai halittarsa wani kuma zai zo bai yi da cika ba kuma haka Allah zai bar shi bai cika din ba zai zo da naƙasa zai zo da tawaya ko baya da hannaye ko baya da hannu ɗaya ko baya da ƴan yatsu ko baya da ido ko baya da baki ko haka ne ko baya da kunnuwa ko baya da hankali haka dai Allah subhanahu wataala zai wani cikakken halitta wani kuma Allah ta'ala yi shi bai cika ba wa hasanin da kuma wanda yake mai kyau wa qabih da kuma wanda yake mummuna wa zakarin wa unsa da kuma namiji da mace duka Allah ta'ala shi ne yake suranta su yake bada daman a halicce su masu kyau ko mara kyau halicce su maza ko mata La ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah. Al-Azizu Allah ta'ala shine mai yawan buwaya. Al-Hakimu Allah ta'ala shine mai yawan hikima. Gaban mana ta hadu ila ayatu mala yace waɗannan ayoyi sun kumshi taqrira ilahiyyatillahi tabbatar da bauta da Allah. Tabbatar da siffan abauta ma Allah shi kadai. Wa ta'yuniha da kuma tabbatar da cewa dole ne a kaɗe ta Allah da ibada. Wa ibtala sa'annan kuma tana kumshe da ko ibtali tabbatar da bata ilahiyyati ma siwahu dukkan bautar wanda ba Allah ba. Wa fi dhimmi zalika a cikin abinda wannan ya kumsa raddun ala nasara akwai mai da martani akan nasarawa alladhina yaz'umuna ilahiyyata Isa ibn Maryam alayhi salam waɗanda suke ganin cewa annabi isa Allah ne kuma suna yin ibada gare shi suna bauta mashi alhali kuma shi dan adam ne haifo shi aka yi wanda aka haifa ba Allah bane Allah ba haifo shi wanda aka haifa to ya zama to bawan Allah yana da girma yana da matsayi ba za a wulakanta shi ba sannan kuma ba za a kai shi matsayin Allah ba kuna gane ko shi yasa mai alburda yace da madda'atuhu an-nasara fi nabiyihim kabar fadan abinda nasarawa suka faɗa game da annabinsu kuma sun ce Allah ne ko sun ce dan Allah kai ka kyale su kawai wannan ba magana bace babu wani kokkwaran dalili babu kai mai rauni ma wanda aka samu daga magabatan su wanda yace annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne babu shi farkon ma abinda annabi Isa ya faɗa cewa inni abdullahi ni bawan Allah ne kuma Allah ce lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillah annabi isa bai kyaman ya zaman bawa ga Allah ka bawan Allah ne wani wuri kuma Allah ce in huwa illa abdun an'amna alayhi shi annabi isa bai zaman ba face bawa ne da muka yi masa ni'ima ta annabta saboda haka bawan Allah ne da haka cikin wannan akwai raddi gare su da suke cewa annabi isa Allah ne kuma annabi Isa abun bauta ne Allah shine abun bauta ba annabi Isa ba annabi Isa abun bi ne abun biya ne a cikin hukuncin hukuncen hukuncen da yazo mana da su daga wurin Allah to sai abi shi kuma biyayya gare shi ma ta kare da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tadammanat ithbata hayatihi al-kamila sa'annan kuma waɗannan ayoyi sun kumshi tabbatar da rayuwar Allah cikakka wa qayyumiyatihi sun kumshi tabbatar da yawan tsayuwan Allah a tamma cikakkiya almutadamminatayn wadanda suna kumshe da jami'a sifatil muqaddasa dukkanin sifofi wadanda suke abin tsarkakewa kamar takaddama kamar yadda ya riga ya gabata wa isbatu shara'il kibar da kuma tabbatar da shari'o'i manya manya wannan wato waɗannan ayoyi da suka gabata farkon sura az-zawarin suna kunshe da tabbatar da shari'o'in Allah masu girma wa annaha cewa kuma shari'o'in da Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da aikatawa rahmatun jinkai ne tausayi ne na Allah wa hidayatul linnas kuma shari'a ne ga mutane wa taqsimun nas sannan kuma wannan sura ta kumshi bayanin raba mutane gida biyu ila muhtadin wa ghairi ya zuwa wanda ya shiryu da kuma wani wanda ya shiryu wa uquba sannan kuma ta kunshi uquba man lam yahtadi biha dukkan wanda bai shiryu ba da waɗannan hukunce hukunce na Allah subhanahu wataala ba wa taqrira sannan ta kunshi tabbatar da sa'ati ilmil bari fadin ilimin Allah subhanahu wataala fadin babu wanda ya san iyaka shi sai shi Allah wa nufuzi mashi'atihi kuma ta kunshi tabbatar da ƙarfin mashi'ar Allah huwa allazi yusawwirukum kaifa yasha'u il arhami kaifa yasha'u yadda ya ga dama to Allah in ya so abu sai ya faru amma ta sha'u na ma illa in sha Allah da abin da kaji kana so Allah ya so shi ba na so na kaddarawa ba so na zuciya ba ba irin so na abu na kana son abin ba so ne na ka rubuta sai ya faru shine mashi'a so na na burgewa so na ba da lada na san wanda ya aikata wannan abin sune almahabba shi kuma Allah bai san kafirai innahu la yuhibbul kafiri Allah baya san kafirai ballantana ya so abin da suke aikatawa ya kaddara abin da za su aikatawa ya halicci sai ya faru kuma sai ya faru kuna ganewa ko wa hikmatihi sannan kuma ayoyi sun kumshi cewa hikima Allah subhanahu wataala tabbatacciya ce Allah ya samu dace sai Allah ta'ala ce wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat Allah ta'ala shine wanda ya saukan maka da littafi daga cikin littafin ayatun akwai waɗansu ayoyi muhkamatun waɗanda suke bayyanannu ne kunna umul kitabi sune mafi yawan qur'ani wa ukharu akwai waɗansu ayoyi mutashabihat waɗanda suke masu kama da juna ne ko ko masu rikici ne ga wanda bai yi zurfi a wurin sanin qur'ani ba amma allazina fi qulubihim zayghun amma waɗanda ke da karkata a cikin zukatansu wa yattabi'una to suna bin ma tashabaha minhu kaga musulmi ne domin sun doki alkurani littafin sai amma kuma Allah ya kira su da zaigun akwai karkacewa cikin zukatansu ma'ana ba su miƙe ba ba su bayan Allah yadda ya kamata ba ba su zama cikin bayan Allah ba innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ba ba su daidaitu ba ba su tafi ka ba umirta ba su yi haka nan ba sun karkace to fa yattabi'una ma tashabaha min suna bin wato abinda yake mai rikitarwa mai kama da juna din daga cikin Qur'ani me yasa suke yi ittiga alfitnati dan neman fitina kawai su fitina suke so akwai mutane irin waɗannan masu neman fitina ko ba su azan na lafiya addinin musulunci sai sa ta rigima addinin musulunci ba dan rigima bane dan zaman lafiya ne dan kauna da soyayya ne wa allafa baina qulubikum لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم musulunci hada me yake ba watsa me yake ba wani shi ba fitina akai ba bai shi bai kiba kullun haka zanna a ta jawo matsaloli na fitina matsaloli ne Allah ya faɗi su annabi ya faɗa amma na rigima amma a ta karatu haka a a dai taɓo wannan wurin shi wani kullum bai kiba cewa zira kan gemu kawai duk wanda ba da gemu dan bid'a ne kawai shi haka ne gaskiya ne ya kai ke su wannan fitina ake nema bida ita kada aka koyar in karatunta ya zo sai a ya wuce kuma shi ke nan shi amma shi bai kiba kullum a tsaya nan wurin ko kullum a ita magana wa ɗage wando ɗage wando wanda ya ja wannan shi ɗan wuta ne wata shekara wani mai tattafai kawo mana guda biyu ɗaya na na gemu ɗaya na wando ce a ɗan yi wa mutane bayani wani za ba da tattafan za ba da tattafan abin nan gemu da ɗage wando na karba na ce ba matsala insha Allah tun ba a haife shi ba na san su tun ba a haife shi ba na san waɗannan littattafan amma wani ya kawo ma wai wai wai in yi bayani kuma mutane Allah an yi ma mutane bayani kamar shi yana ganin yana zuwa karatu ba ni bayanin waɗannan kuma sai bayani ya kama ba ba haka nan in bayani ya kama ko wani ya tambaya sai a yin karatu ya zo sai a faɗi ya wuce ko ba shi kenan ba abubuwa da yawa suna nan masu tarin yawa kowane musulmi yana bukatar zuwa gare su wani fitina yake nema wa ibtigha tawili saboda kuma neman tawilin shi wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah ko babu wanda ya san fasarar shi da tawilin shi sai Allah subhanahu wataala warasikhuna fil ilm waɗanda suka tabbatattu a cikin ilimi ya na suna cewa amanna bi mun yi imani da shi kullum min inda rabbina kowane ɗaya daga cikin wanda ya bayyana ɗin da wanda bai bayyana ba duka daga wurin Allah mahaliccinmu ne wa ma yazakkaru illa ulul albab babu wanda yake wa'azuwa da wa'azin da ake mashi a cikin Qur'ani da sunna sai masu hankali Al-Qur'an al-Azim kulluhu muhkam malayin alkur'ani mai girma dukkan shi bayyananne ne kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir littafi ne wanda aka yi shi da kyau kuma aka bayyana shi mana an kyautata ayoyin shi an yi su bayyanannu thumma fussilat sanan aka fayyace su dalla dalla min ladun hakimin daga wurin Allah mai yawan hikima khabir wanda yake gwani ne masani wannan ana magana mafi yawa ana cikin alkur'ani goma to kashi tara duk bayyanannu ne ɗaya cikin su bai bayyana ba bai hitowa ƙarara sai ga malamai muna ganewa to da kada Allah ya ce kitabun uhkimat ana nufin yawanci tunda Allah ya ce wa ukharu mutashabihat kenan kuma Allah ya faɗa wani wuri cewa uhkimat ayatu to kenan abin da ake nufi mafi yawan ayoyin alkur'ani kaɗan cikinsu kuma ba su fito karara ba. Wawa mustamilun ala ghayatil itqan. Alqur'ani yana kumshe da matukar kyautatawa wal ihkam da kuma kyautatawa. Wal adl yana kumshe da matukar adalci wal ihsan da kyautatawa. Wa man ahsanu min Allah hukman. Wane ne mafi kyawun hukunci daga Allah da qaumi yuqinuna ga mutanen da suke da yaqini? Babu. A wurin mutanen kirki babu wanda ya kai Allah iya hukunci. a wurin musulmi wa kulluhu mutashabihun kuma qur'ani dukkan shi mutashabihun fil husni a wurin kyawun shi yana kama da juna wal balagha a wurin balagar shi wa tasdiqi ba'dihi li ba'd da kuma wurin gaskata sashin shi ga sashi babu wata aya ta qur'ani da za ta karyata wata sai mutum bai gane ba wa mutabaqatihi lafdan wa ma'nan da kuma dacewar shi da lafazi da ma'ana da lafazin da ma'anar duk daidai su wani bai saba ma wani wa amma al-ihkam wa tashabuhu amma kyautatawa da kamanceceniya ko da kuma rikitar wal mazkur wanda aka ambata fi hadhihi al-aya cikin wannan aya fa innal qur'ana kama zakarahu Allah to al-qur'ani kamar yanda Allah ya faɗe shi ne minhu ayatu muhkamat a cikin shi akwai ayoyi waɗanda suke muhkamat ai wadihatu dalala abinda suke yi nuni akan shi bayyane yake shine malam muhkam ne bayyanannen nuni to abinda zai nuna maka karara a bayyane a fili yake nuna maka shi shine muhkam laysa fiya shuba babu shuba a cikin wala ishkal ko kuma rikitarwa wannan umul kitab ay asluhu sune aslin alqur'ani alladhi yarji'u ilayhi kullu mutashabihin wanda duk wani mutashabih yana komawa ne zuwa gare shi kamar yadda ka san uwa da yana komawa ne zuwa gare ta yasa aka ce mama suratul fatiha ummul qur'an ummul qur'an muna ganewa ko ummul qur'an wa fi ummil qura nazalat to ummul qur'an saboda alkurani gaba da duk malolin qur'ani gaba da ya tattaro su duk abinda qur'ani yake bayani akwai cikin suratul fatiha amma kaga ba kowa ke iya ganewa ba sai an tsaya na maka bayani dalla dalla dalla zaka gane duk abin da ka sani na alqur'ani sura 113 wannan sura guda ɗaya ta kunshe su babu sura mai girma cikin qur'ani kamar ta harama ce ɗan karance wurin wurin lafazanta da kalmominta amma manoninta yawa gare su alqur'ani gaba ɗaya yana komawa zuwa gare su to dukkan mutashabi yana komawa ne zuwa ga muhkam wa hiya mu'zamuhu wa aktharuhu wa shine mafi yawa shine mafi girma wa minhu ayatun ukhra mutashabihat daga cikin shi kuma akwai waɗansu ayoyi na daban waɗanda suke masu kama da juna ko masu rikitarwa ai yaltabisu manaha manasu yana rikicewa ala kathirin min al-azhan akan da yawa daga cikin hankula me yasa li kauni dalalatiha mujmala saboda kasancewan abinda suke nuni a dunkule suke nuni ba a fayyace ba au ko kuma yatabadaru ila ba'd al-afham yana sauri ya zuwa waɗansu hankula ghairul murad minha bab abinda ake nufi da su ba sabanin abinda ake nufi da su sai ya zo ga hankulan waɗansu mutane su yi tunanin ai ga abin da ake nufi da gaugawa su bar wanda ya kamata su tsaya su yi nazarin shi yasa ake ce ba mutashabihat bal hasil malam yace abin da yake faruwa anna minha lalle daga cikin ayoyin alqur'ani ayatin bayyinatan wadiha akwai waɗansu ayoyi bayyanannu waɗanda suke kuma a fili bayyana su take likulli ahadin ga kowane mutum mun gane ko wahiya al-aktharu allati yarji'u ilaiha sune mafi yawan da ayoyin alqur'ani suke koma zuwa gare su wa min ayatun tushkilu ala ba'd nas daga cikin shi kuma akwai waɗansu ayoyi waɗanda suke rikitarwa akan waɗansu mutane ba duka ba waɗanda su ba malamai bane ko ba almajirai ba ma ne ko kuma almajirai ne in suka rikitar da su kuma sai su ce kar rikicin za su tsayawa. Ta abin da ya rikice ma Allah ce fas'alu ahli dhikri. Ku tambaye masu ilimi mana sai su gaya muku. Muna ganewa ko? Wata mace ta ce ita zamanin sahabbai fa. Ta ce ita bata ga inda aka hana ƙarin gashi ba cikin Qur'ani. Abdullahi dan Masudi ya ce kina karatun Qur'ani ta ce to in dai kira karanta Qur'ani to akwai tace kai Allah gafarta malam Qur'ani fa na san shi na ina kullun sai na karanta shi kuma ba ayar da ba sani ba ka gaya mana ayar shikenan sai karanta mata wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ta ce gaskiya ne ta yarda tunda manzo Allah ya faɗa kuma Allah ya ce abinda manzo Allah ya kawo a riki da shi kenan ba wata wani kuma ya zo ya ce shi bai ga inda aka ce ayi waina ba aka ce akwai muna ya ka kira mai waina aka kira mai waina aka ce kai ya ce waina ce to da farko dai ana samun alkama a daka sa'an nan a murje ta a yi garinta sa'an nan a yi kullinta in ta taso sai a yi. Ita to kaji. Ya ce, wannan bayanin wani mutum ne zai ce, baka ji Allah ce fasa alwa da zikiri ba. Waɗanda suka iya abu ku tambaye su in ba ku sani. An shi ma cikin Ƙur'ani akwai shi. Kada ka dai rikicin da ka samu ka koma wurin malamai sai su ma bayani. Amma an kace da kanka za ka fita daga cikin rikici sai ka rikice gaba ɗaya. Wal wajibu fi hada abin da ke wajibi a cikin wannan أن يرد المتشابه أميد متشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي أميد متشابه من لكتر وأن زوا فوان دي بينا ومن قرآن يفسر بعضه بعضا وأن يقوي أبينا شزوا فوان دي بينا وبهذه الطريق تدولنا هيا اللي يصدق بعضه بعضا ساشا قرآن يكي قسكة ساش ولا يحصل فيه مناقضة ba a samun tubka da warwara a cikin shi in aka yi haka wala mu'arada ko kuma ja'i da tsakanin wata aya da wata walakin nan nasa sai dai mutane in kasamu ila firqatayn sun kasu zuwa bangare biyu Amma ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda cikin zukatansu akwai karkacewa ay mailun anil istiqama karkacewa daga daidaituwa bi an fasadat maqasiduhum kama ce manufofinsu sun lalace ba su da niyoyi masu kyau ba Allah suka nafa da aikin su ba ba so suke su yi aikin da za su gyara duniyar su su gyara lahirar su ba ko abin da suke so su kawo hatsaniya su kawo rigima tsakanin mutane a rudar da mutane da shiga cikin rudani kaga wannan addinin musulunci ana koyon shi ne dan Allah ka koye shi dan Allah ba ka koye shi dan a ce ka iya karanta shi ba ko kai kana da wani matsayi cikin shi ba ba da haka ake karatu ana karatu ne dan Allah duk wanda ya karatu dan a zan nuna shi manzo Allah ya ce bai shiga aljanna duk wanda ya karatu dan a san cewa shine ilimi ne manzo Allah ya ce ko karshen aljanna ba shi haka ilimi ibada ne kamar sallah ce in kai sallah dan a gare ka ai kai da kanka san maka da laran to shi ma ilimi haka yake ilimi Imam Muhammad na cewa al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahiyatuhu ilimi babu wani abu da za a daidaita shi da ilimi amma ga wanda niyyar shi ta inganta saboda duk ilimin mai ilimi in baya da manufa mai kyau ya lalace ba ruwan Allah da shi Allah ya ce ma umiru illa liya'budullah saboda ka kakka nemi ilimi dan a san ka ko dan ka burge mutane ko dan a san kana da ilimi ko dan a samu wani abin duniya wannan asara ne wallahi an faɗe ka amma kuma wata rana ai akwai mutane suna tahe da ilimin naka da komi da ƙwarewar taka kuma za ka dishe kamar ka mutu tunda ka dauki abin yayi ne sai Allah ya baka damar kai yayin yayin ka ya wuce kuma yayin wani ya shigo in shi dan Allah ya kaga shi kenan ko dan Allah kake fa sai kai yayi ka wuce ko dan Allah kake dole sai kai yayi ta duniya haka ta gada kai yayi ka wuce sai dai bambanci yayin ka kai tabbatacce ne duk abin da kai din na Allah ya aje maka ladarka shi kuma wancan wanda ya yi dan duniya bai da komai wurin Allah qadimna ila ma amilu min amalin wajalna wa ba'an min qura to shine malai yace karkatattun mutane sune waɗanda manufofinsu suka baci wa sara qasduhum manufarsu ta zamanto al-ghayya shine kauce ma hanya algayi shi ne wato karkace ma hanya ko kuma wani abu wanda ya kama da bacewa rishin sani kuna garewa ko Allah subhanahu wata'ala ya ce abin nan cikin suratul baqara can bayan mun karanto yawwa qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy fa sawfa yalqawna ghayya al-ghayy wato shi ne ɓacewa ɓacewa irin na rashin hankali ko kuma ɓata irin na da gangan ya ke ce ma alƙayyo mai alburna na cewa ƙarshen alburna na cewa a ƙato gayyar shi ba fil halatai ne wa ma hasaltu illa alal atami wa nadami a ƙato gayyar sa ba ko gayyar shi ba na bi irin rashin hankali na ƙurciya ka san ƙurciya a yarinta akwai rashin hankali kawai sai ka yi amma don amma magana kawai ka yi abu don ko mutanen unguwa ko baban kama da mahaifinka saboda ka taka wani mataki na balaga tana jin kai ma da kai da baban naka ba sai ta yi ba ba ka sauraron kowa ko wannan shi ake cin algayyu yawa bata irin na da gangan irin na ɓata rai irin na fusata wani mutum kai abin dandan shi ya ɓaci wa dalal da kuma bacewa wan harafat qulubuhum zukatansu suka karkace an fariqil huda war rashad daga hanyar shari'a da kuma daidai waɗannan fayattabi'una ma tashabaha minhu suna biyar abin da yayi kama ko yake rikitarwa da gare shi ayatrukuna al-muhkam al-wadiha suna barin muhkam wanda ya bayyana wa yazabuna ila almutashabi sai su tafi zuwa wanda yake mai rikitarwa wa ya'tisuna al'amra kuma sai su saba ma al'amarin ma'ana maimakin su bi mafi yawa sai su badan kadan nan wa ya'miluna almuhkam ala almutashabi sai su dora almuhkam akan mutashabi sai su ce almutashabi din shine sama shi kuma Allah ya ce kadan ne ba cikin Qur'ani ibtigha alfitnati suna yi ne dan neman fitina liman yad'unahum liqawli ga wanda suke kiran su zuwa ga maganar su fa inna tashafa innal mutashabiha tahsulu bihi alfitna mutashabih bin shi fitina ke faruwa da shi bi sababin ishtibahi alwaqi fihi saboda mafarin wato rikitar wanda ta faru a cikin shi wa illa fal muhkamu sari'u shi muhkam wanda yake bayyananne laisa mahallan lil fitna ba bagire ne na fitna ba kamar yadda jiya muka bada misalan wato al muhkam li wudu'i al haqq fi saboda gaskiya tana bayyana a cikin al muhkam liman qasduhu ittiba'uhu ga wanda niyyar shi shine ya bidin biya tara mu mutum ba a bi shi ba to kake ka ba Allah kuma ka saurari magana Allah ka yi aiki da ita wa qawluhu wadan Allah subhanahu wataala da yace wabtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ma la yace lil mufassirin fil wuquf ala Allah malaman tafsiri a wurin tsayawa akan lafazin sunan Allah min qawlihi daga maganan Allah ta'ala da yace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah malaman tafsiri suna da kaulani suna da magana biyu jumhuruhum yaqifuna indaha yawancin malaman tafsiri suna tsayawa ne daidai wurinta. Mana magana ta farko cewa a tsaya daidai illallah. Wa babuhum ya aqifu alaiha wa rasikhuna fil ilm. Wadansu kuma suna aqafin fadan Allah ta'ala wa rasikhuna fil ilm sai su ce illallah wa rasikhuna fil ilm. Wadalika malam yace wannan kulluhu dukkan shi muhtamal mai yiwa ne. Aya tana iya dauka. فإن التأويل إن أريد به حقيقة علم حقيقة الشيء تأويلي إن أنا نفهم سنن حقيقة أبو دشي وكنهه دكم حقيقة أبو كان الصواب الوقوف على الله ودات ya sai ta zama to tsayawa kan illa Allah saboda babu wanda ya san haƙiƙanin abu sai Allah subhanahu wataala Muna ganewa? Kamar mala'iku mun san yadda suke, mun san dai siffofinsu, amma ba mu san hakikanin yadda suke ba ko? To mala'iku ma ke nan, ballantana shi kan shi Allah. Kamar rana, muna ganin ka mun san hakikanin yadda take, mun san yawan girmanta. Ko da mun san misali wani ya ce ta kai girman duniya sau kaza, ita duniya mun san girmanta ne? wata haka nan taurari haka nan dole da su muna ganin su amma ba mu san hakika su amma shi Allah malikin su ya san hakikanin girman su daidai girman duniya nawa suke ita ma duniya girman ta nawa ne su ma san mai haka nan kaga duk muna ganin su amma mun san ba mu san iyakar girman su ba to sanin hakikanin waɗannan abubuwa kamar lahira aljanna ba mu san hakikanin ta ba haka wuta ba mu san hakikanin ta ba amma dai mun san akwai ta kuma mun yi imani aljannu mun san su amma mun san hakikanin su a gani sai roƙon Allah za mu Allah ka gwada mu yadda aljini yake mu gane shi in ka ai hakuri sai a gwada maka shi in ba za ka rikice ba sai a gwada ba daga aljani ma baka san ya yake ba ka dai san akwai shi kuma ka yarda da akwai shi saboda Allah ya baka labarin shi wannan shine hakikanin abu yaya yake babu wanda ya sani sai Allah don haka nan ne sai a tsaya kan illallah li anna mutashabiha saboda mutashabih alladhi istakhara Allah bi ilmi kunhihi wa haqiqatihi wanda Allah subhanahu wataala ya kadaita da sanin haƙiƙanin shi da kunhu da haƙiƙa din ma'anar shi da kunhu shay shine haqiqat haqiqatu shay nahwa haqaiqi sifatillahi kaman tabbatar da sifofin Allah kaga mun imani da su fuskan Allah mun yarda Allah yana da fuska ba ba irin tamu ba irin ta kowa ba domin shi Allah laisa kamithlihi shay babu wani abu da yake kama da Allah kama hannun Allah Allah yana da hannu mun yi imani amma wani iri ne ba mu sani ba ba irin namu bane saboda laisa kamithlihi shay laisa kamithlihi shay kaida ce da zaka yi ta auna sifofin Allah da ita cewa sifofin Allah ba irin na mutane bane wa kaifiyata da kuma kaifiyar sifofin Allah yadda suke din kaga babu wanda ya sani ke sa ake sami na gairi takyifi yawwa muna tabbatar da su ba tare da gwadin kaifiyarsu ba ba tare da yanzu zaka cewa hannun wani abin nan tsawon shi metir kaza ne metir biyu ne ko metir ɗaya da rabi ko kuma metir ɗaya ne ko wani abu ko koma bai kai ba ya danganci dangane da mutumin kace kuma kabrin shi gashi yana da damce kaza na Allah ba haka yake ba me yan yatsu ne me me gabobi ne shi dai Allah ya ce mun yana da hannu kenan wa haqa'iq kuma kaman haƙiƙoƙin awsafi ma yakunu fil yawm al akhir sifofin abin da zai kasancewa ranar lahira haƙiƙanin abin abin da babu wanda ya gani kamar taro taron da za a yi ranar alkiyama a taro kowa kaga mu san haƙiƙanin ya ne abin zai kasancewa sannan in za a tafiya wurin wurin auna ayyukanmu a ƙetare siradiya siradin yake an gaya mamu shi amma kaga hankalinmu ya ɗauka saboda an ba mu labari amma mun sayar da abin yake mun sayar da abin yake an ce kuma saman jahannama za a aza sirati kuma zuwa a wuce kuma sirati nan siriri ne siriri ne gashi ma ya fi shi kabri takobi ta fi shi kaifi kaga hakika na abin mun san da yake ba sai mun gani amma shi Allah da ya ba mu labari ya san yadda abin yake saboda halittar shi ce wani abu zalika da makamancin wannan هذه لا يعلمها إلا الله ما ليس هذا النبوة واو سنسي الله ولا يجوز التعرض كما بها للتبع متن يكيكا شل الوقوف عليها قتشي وللي سيا قالوا ما أبنى ذاك قالوا ما أبنى ذاك قالوا da ba ba ba wanda ya taba gani kuma babu wata na'ura da za ta sa ka gani kuma tunaninka gajeren tunani ne yakantacce ne muna ganewa ko li'annahu ta'arrudun lima la yumkinu ma'rifatu saboda mutum zai kai kan shiga abin da bai yiwa ya shi domin Allah ne ya bada labari abin da ake so game da abin da Allah ya baka labari kai imani ko wani kaga ya dauko abin yana so ya karyata ya ke yarda ta shi kabar mai murna kakka tsaya sauraron shi kakka yi rigima da shi rigima ce mara amfani domin da kai da shi ba abin da ku sani shi shi kuma so yake a gwada mai in dai gaskiya ne to a gwada mai yadda abin yake kaga ya zaka gwada mashi gara ka tare shi ya bace shi kadai ga kanku bace ku bi Allah ya kiyaye kama su'ila al-imam Malik rahimahullah ta'ala kama yanda aka tambaye Imam Malik Allah ya masa rahama daga badan Allah ta'ala ar-rahman wa 'ala al-'arshi istawa Allah mai yawan rahama ya ɗaukaka akan al'arshi. Wa ƙala sa'ilu sai mai tambaya ya ce, Kai fastawa, yaya ne Allah ya ɗaukaka ɗin? Wa ƙala malikun sai ma malikin ce, Alisu wa umarun, ɗaukakan nan ko kuma daidaituwa sananna ce. Daidaituwa kowa sai da bai yake daidaituwa, kamar yanzu ai kaga dinnan mun daidaito ranar zaman mu. Kowa ya zanna daidai. Wannan daidaituwa ya santa. فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول يا يا الله ya daukaka ko ya daidaituka al'arshin shi wannan abu ne da ba wanda ya sani ko da babu wanda ya gani ba wanda ya ga Allah ba wanda yake ya ganin Allah a duniya ballantana ya ga yadda ya daidaitu din wal imanu bihi wajibun imani da daidaituwa ko daukakan Allah ga al'arshi wajibi ne inda Allah ya faɗi wuri bakwai Allah ya faɗi cewa ya ɗaukaka ko ya daidaito a kan al'arshin shi, so bakwai. A cikin suratu, cikin suratu larafu Allah ya faɗa, in mastawa alal arshi. Wuri na biya cikin ina, suratu Yunus, nan ma Allah ce sun mastawa alal arshi. Wuri na uku cikin suratu Ar-Ra'd, nan ma ce sun mastawa alal arshi. Wuri na hudu cikin suratu Taha, nan ma Allah ya ce Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa wuri na biyar cikin suratul Furqan thumma istawa nan ma ala al-arsh Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira wuri na shidda suratul Sajda nan ma thumma istawa ala al-arsh wuri na na bakwai suratu Al-Hadid nan ma thumma istawa ala al-arsh wuri bakwai cikin ƙur'ani cikin hadisai kuma kai ta faɗi sai ka gashi Imam Malik ya ce imani da haka ɗin dole ne abin da ake so ka yi imani ba ba abin da ake so yaya Allah ya abin ba ba shi ne muhimmi ba wasu wani bida tambaya game da yaya Allah ya daidaitu ko ya ɗaukaka akan al'arshi yin tambayar bida ce amma ka yi tambaya ba ko gaskiya ne Allah ya daidaita ya daukaka akan al'arshi sai a ce ma eh saboda Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa ita irin wannan tambaya ta halitta amma yaya wai ga Allah bari ya baka labarin yadda Allah ya daidaita ba haka da yuqalu haka ake faɗi fi sayar sifati cikin dukkanin sifofin Allah gaba daya liman sa'ala ga wanda ya tambaya an kaifiyatiha dangane da kaifiyar ta an yuqala a ce masa كما قال الإمام مالك كما يند إمام مالك يفعل تلك الصفة أتي مشوان الصفة معلومة سننيات وكيفيتها مجهولة كيفية كما بعثني با والإيمان بها واجب إيمان دوان الصفة كما واجبي شيء والسؤال عن بدع تنبيا كما دوان وتكيفية كما بدع وقد أخبر الله بها ko wa kad akhbarana Allah biha Allah ya ba mu labari da sifofin shi walam yukhbirna bai ba mu labari bi kaifiyata da kaifiyar su ba fa yajibu alaina alwuquf ala ma addalana to wajibi ne mu tsaya a inda Allah ta'ala ya tsaida mu fa hal zai yattabi'una hadhihi al-umur al-mutashabihat su ma buta halaka ma buta karkacewa suna biyar waɗannan wato al'amurra ne masu rikitarwa ta'arrugan lima la yu'na dan bujurowa ga abinda la yu'na ko dai ne da yu'na da ya ni dai ne ga abinda ba shi yake nufi ba wa takallufan lima la sabila lahum ila ilmi sannan kuma dan dora ma kansu wato ba wahalar da kansu abinda ba su da hanya zuwa sanin shi ba inda za a yi ka sani babu wata hanya in ka zo wurin ma'aikin Allah shi ma haka za a gaya maka sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa sani to ballantana malami mai kayan ma wanda shi ya kawo mu qur'ani shi ma ka tambaye shi haka za a faɗa maka to da koma ce wannan rufaffa li'annahu la ya'lamuha illa Allah saboda babu wanda ya santa sai Allah subhanahu wataala wa amma rasikuna fil ilmi amma waɗanda suke masu tabbata a cikin ilimi ba yu'minuna biha su suna bada gaskiya da ita wa yakiluna al-ma'na ila Allah amma suna mai da ma'anar zuwa ga Allah wa yusallimuna saboda haka sai su mika waya ga zancen Allah wa yaslamuna kuma sai su tsira kuna gani ku yawwa sallim taslam ka mika waya sai ka kubuta وإن أريد بالتاويل التفسير والكشف والإيضاح إذن كما تفسيري دياي ودبينا وأكي نفي التاويل كان الصواب تداتي وشيني أقفى الراسخون على إلا الله كين أياطفى الراسخون أكا إلا الله والراسخون كما تفسيري ويكون الله شاء الله زمن توقد أخبر يا بار الأباري أن تفسير المتشابه لم تفسير ayoyin da suke masu kama da juna din waraddahu da kuma maido shi ila muhkam zuwa muhkam wa izalata da kuma gusar da ma fihi min shubha abinda yake cikin shi na rikita rikita la ya'lamuha illa Allah illa huwa ta'ala sai Allah ta'ala wa rasikhuna fil ilm da kuma matabbata a cikin ilimi ya lamuna ayyukan su ma sun sani wa yu'minuna biya suna imani da ita ويردونها للمحكم سنا ميدا تغا wanda ya bayyana ويقولون suna cewa kullum min almuhkam walmutashabih kowanne ɗaya daga cikin muhkam din da mutashabih min inda rabbina daga wurin Allah ne malicin mu wama kana min indihi to kuma da abin da ya kasance daga wurin Allah subhanahu wataala walaysa fihi ta'arubun wala tanaqudun to babu jayayya a cikin shi kuma babu warwarewa a ciki walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da ya kasance daga wurin wani Allah yake da ka samu sabani a ciki sabani ba dan kadan ba kuma mai yawa bal huwa muttafiqun a alqur'ani mai ittifaqi ne mai haduwa ne yusaddiqu ba'dahu ba'da sashin sai yana gaskata sashi wa yashhadu ba'dahu li ba'd sashi yana yi masa sashin shi shaida wa fi tanbihun a cikin wannan akwai fadakarwa alal aslil kabir akan asli mai girma kaida babba wa shine annahum idza alimu cewa lalle su malamai idan suka san anna jami'ahu min indillah cewa dukkan qur'ani daga wurin Allah ne wa ashkala alaihim mujmalul mutashabih don kulallan mutashabih yazo ya rikice akan su alimu yaqinan za su gano tabbas annahu mardudun ila al-muhkam cewa lalle shi abin mayarwa ne zuwa ga muhkam wa in lam yafamu wajha dalika ko da ba su fahimci dalilin haka ba muna gano in kai kai kai baka gano wata aya ta Qur'ani ba kuma malamai ba sun ma bayani dai har yanzu baka fita daga matsala baka ce na yi imani kawai ka huta kanka ce dole sai ka gano in ka kasa gano wato wane ne za to daga wurin kin gano wan kasa gano wan ka gaza kuma sai ka koma kana zargin addinin musulunci kenan walamma raghaba ta'ala fi at-taslim wal iman yayin da Allah ya kwadaitar a cikin mika wuya da imani da ahkami game da hukunce-hukuncen shi wa zajara Allah ya tsawatar an ittiba'il mutashabihi daga bin abin da yake mai rikitarwa qala sai Allah ya ce wa ma yadhakkaru ba kowa ne yake wa'azuwa ba ayyata'il yake wa'azuwa ba ma'ana yake daukan wa'azi bi mawa'izillahi da wa'azin da Allah yayi wa yaqbalu nus'ahu wa talimahu ya karbi nasiha ya karbi koyarwa Allah illa ulul albab sai masu hankali ai alul uqulir razina masu hankali cikakke lubbul alam wanda sune wato tuwon duniya sune kwallon abin da ke cikin kwallon duniya amfanin duniya kenan lub kwakwalwa abin nan kwalwar muna gane ku bargo sune bargon duniya shine lubbu wa khulasatu bani adam kuma sanan su ne tataccin yan adam cikin adam su ne aka tajiki masu hankali yasiru tadhkiru ila uqulihim tunatarwa yana kaiwa zuwa ga hankulansu duk wanda za a tunatar da shi tunatarwa ba za ta shiga hankalin shi ba to bai da amfani bai tazakkaruna ma yanfa'uhum saboda haka sai su yi ta tuna abin da zai amfanin su fa yaf'alunahu su aikata shi وما يضرهم ذا abin da zai cutar da su za su tana shi fa yatrukunahu sai su rabu da shi wa amma man adahu amma wanda ba su ba fahumul qushur to su ne bawa bawan lemu bawan mangwaro to kuma malamai su ne lemun an bambare su lemun da za a shaka gai bawa da amfanin shi bai kai yana da amfani bawan lemu ko ko bai da amfani kana amfani mana akwai amfanin da yake da shi shine kushur ana amfani da shi ana maganin nuka da shi da dama amma ya kai dan na to ana maganin sauro da shi akwai ma maganin nuka da dama bawon mangoro ya kai mangoron daɗi ba haka nan ne Kaka duk wanda ba malami ba bai ba hanya ta malamai sai zama malami ba to bawa ne ki kokari ka zama cikin dan allazi wanda la hasila lahu babu wani amfani gare shi wala natijata tahtahu kuma babu wani sakamako mai kyawu karkashin shi la yanfa'uhum az-zajru tsawatarwa bai amfanin shi wala tadhkiru haka ma tunatarwa li khuluwihim saboda kadaita su min al-uqul nafia daga hankula masu amfani aji kai kokari ka zama to cikin allubab aka zamanto cikin kushur Allah rabu da kushur sai Allah ta'ala ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab walamma kana al maqam an ga wurin ko yayin da makami ya zamanto matsayi ya zamanto makaman kisami matsayi ne na kakkasuwa na rarrabuwa ila munharifina wa mustaqimina ya zuwa mutanen da suka karkace da mutanen da suka yi tsaye bisa hanya Allah da'u Allah ta'ala su ar-rasikhuna fil ilmi sai suka kira Allah suka roƙe shi an yuthabbitahum 'ala al-iman da cewa Allah ya tabbatar da su akan imani فقالوا سيسكتي ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله مالكمو kada ka karkatar da zukatanmu ashe kaga wace karkatar da zukata daga shari'ar Allah ne subhanahu wataala la tuzigh qulubana Allah kada ka karkatar da zukatanmu ai la tumilha kada ka karkatar da su anil haqqi daga gaskiya ila al batil zuwa banna Mana, kamar suna cewa Allah ka tabbatar da mu akan shari'a, ka bar mu akan shari'a. Baya ga iza hadaitana bayan Allah ka shirya da mu. So da yawa mutum zai shirye kuma daga baya lalace. Ko ba haka ba, ana samu da yawa. In ka ga mutum kimtsacce shiryayye mutumin kirki, sai ka ga ya karkace. Wani daga shirya zuwa bata, wani daga riko addini zuwa sakin addini. yana nan shiryayyen shi amma dai kuma ya yi sanyi game da addini kuma duba kowa ke kawo irin wannan ba komai ke kawo irin wannan yanayin ba sai bi ma waɗansu mutane kai ka san ba irin ka bane to bai kamata kana zama cikin su ba kai ka san sun bi ka karfi in ka zauna cikin su za su halakar da kai za ka koma irin su to bai kamata kana zama cikin su ba domin zama da madaukin kanwa yawwa shi ke sa a farin kai bai kamata ba ka zauna tare da mutanen da ka san ba ka da wani ilimi ba ka da wani makami na ilimi da za ka kare kanka to kamar zama cikin mutanen da ka san su ba shiryayyu ba ne ba miƙaƙƙu ba ne ba daidaitun mutane ba ne sun karkace ma hanya Allah musulmi ne amma akwai wani nau'i na karkata cikin su duk abin da ya tare gaban sa na sabon Allah yi suke yi ba tare da tsoron Allah ba ba tare da jin kunya Allah ba sai su aikata to kaga bai kamata ba to abin da ke sa shiryayyen mutum kaga ya koma ya lalace ke wani lokaci kuma yanayin rayuwa yanayin rayuwa mutum na cikin rufin asirin shin Allah ya tona mai asiri shike sai ga yayi sanyi da addini ya ja baya haka ne bai ya hakuri bai ya hakuri rishi ya buga ya buga ya buga wurin masu abin su kuma masu abin irin shi masu dan rufin asirin masu addini maimakin su jawo shi su rungume shi su ta ba shi hakuri suna taimaka mashi ka san baya da kyau ka ba mutum hakuri ka kyale shi haka ake ba mutum hakuri kuma ba za ka taimaka mai ba kamata kuma kana da abin da za ka taimaka mai kamata in ka ba mutum hakuri ka ba shi hakuri ka mai nasiya cewa Allah ne ya baka kuma ya karba abin shi kai hakuri sai ka dan lalabo wani abu ka ba shi a ga ɗan ji ko ka samo mai wani aiki wanda zai zai ɗan abin nan zai ɗan abin nan ya yi makanshi ‘yan matsalolin rayuwa to sai ka kyale mutum wataƙila ma da tsale da mota ka kana mai nasiha haka ake in ya gaji ya gaji ya gaji ya gaji to nasiha ita za yi sai ma ba ba ita kake ci ba idan sai ka samu wani abu ka zangi tallafa mashi domin ka tabbatar da shi to mutane da yawa suna kama mutane su lalace dalibi wa suka taimaka mu mutum ba sai a kyale shi a cikin wahala kuma daga baya kuma ana zargin shi to akwai dai dalilai da yawa da suke sa mutum wato ya karkace mu hanya Allah subhanahu wataala ba da idza daitana bayan ka shirye da mu ya Allah wa hablana Allah ta'ala kai mana kyauta min ladunka daga wurinka rahmatan kyautar rahma taslu biha ahwaluna wanda da ita ne halayen mu za su gyaruwa ita wannan rahama din ta musamman innaka antal wahhab kana ga malamai ne suke wannan addu'a malamai ne ba jahilai ba malamai ne da Allah ya ba ce warasikuna fil ilmi tabbatatu suna da ilimi Allah ya faɗi su ne suke cewa rabbana la tuzigh to ina ga wanda ba su wadada innaka lalle kai Allah antal wahhab Allah kai ne mai yawan baiwa da kyauta ai kathirul fadli wal hibati Allah ta'ala kai ne mai yawan falala da kyaututtuka kyauta Allah yawa gare ta kadima ka dinnan Allah ke ba mu abin da ka samu na sawa na ci na sha na zaunawa na kama na rikawa na gani duka Allah ya maka shi ka san Allah mai yawan kyauta ne ba mu kadai nan ba ba duk garin nan duk jihar nan duk ƙasar nan duk ƙasashen mu gaba duk duniya gaba ɗaya ko ba mutane ba fa akwai ƙwari ƙwaro nawa